الحليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na shama'il muhammadiyya shiri na saba'in da uku kuma karo na biyar kenan a cikin facebook da muke yin karatu a kai muna nan a babi na arba'in da hudu cikin littafi na shama'il muhammadiyya hadisin na yau yana farawa da kaman haka haddasna ishaq bin mansur qala akhbarna abu amir qala haddasna fulayhun wa huwa ibnu isma'il wa huwa ibnu sulaiman an hilal bin ali عن انس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه صلى الله عليه وسلم تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وانا حديث ينا فارا وادا كما هكا malam tirmidhi ya ce malami na mai suna ishaq bin mansur shine ya karantar da ni shi kuma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna abu amir abu amir cikakken sunansa shine abu amir abdul malik bin amr mutumin basra ne hafizi ne wanda ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa wasu daga cikin malamai suna ganin in za a ce mutum hafiz a cikin ilimin hadisi to sai mutumin da ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar miliyan ɗaya wasu malamai suna ganin cewa kuma a'a ko da dubu ɗari ne to za a iya cewa mutum hafiz amma wasu malamai sun ce a'a a dai bar shi a yanda aka saba cewa wanda ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa shine za a iya kiransa da suna hafiz to shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna fulaihun fulaihun din nan ɗa ne ga malam suleiman shi kuma malam shi fulaihun nan ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna hilal bin ali hilal bin ali mutumin madina ne kuma fika ne amintacce ne yana daga cikin tabaka na biyar kuma malamai da yawa sun yi karatu a wurinsa wasu daga cikin malamai ma sun ruwaito hadisan da ya ruwaito su shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa Anas wanda yake Imam Anas khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam Anas yake cewa shahidna ibnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na halarci janaza na rasuwar diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun ala al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gefen kabarin ko yana zaune a cikin kabarin ko a gefen kabarin fara'aitu ainihi sallallahu alaihi wasallama tadmi'ani sai naga idaniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cike da hawaye hawayen na zuba sallallahu alaihi wasallama faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace afikum rajulun lam yuqarifil layla a cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba cikin wannan daren da ya gabata قال أبو طلحة سي أبو طلحة يشي أنا يا رسول الله نيني يا من زن الله صلى الله عليه وسلم قال سي من زن الله صلى الله عليه وسلم يشي دشي انزل سكو cikin kabarin nan ma'ana shigo cikin kabarin fa nazala fi qabiha sai shi ma Abu Talha nan sai ya shigo cikin kabarin nan nata sallallahu alaihi wasallama aka dai shirya ta aka yi janazar nata a shi wannan Abu Talha din cikakken sunansa shine Zaid bin Suhaib al-Ansari mutumin Madina ne al-Khazraj wanda ake masa ci ake masa lakabi da al-Khazraj ya halarci an ce kuma ya halarci bi'atul aqaba kamar yadda ya halarci yaki na Badar sannan kuma ya halarci wasu ya koka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta yana daga cikin falala da wannan Abu Talha din faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa sautin Abu Talha a cikin rundunar yaƙi shi shi kaɗai to ya fi sautin mutane ɗari yana daga ciki Abu Talha Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa jarumta wanda shi kaɗai ya kashe mutane ashirin a yaƙin Hunay kamar yadda wannan Abu Talha yana daga cikin mutane wanda addinin musulunci ba zai taɓa mantawa da su ba wanda wata rana ya zo yana yin sallah sai wata gonarsa ta faɗo cikin zuciyarsa dama wannan gonar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ni'ima da ke cikin gonar akwai ƴaƴan marmari akwai ababe daban-daban ga kuma inuwa cikakke a cikinta ka dai kalle yanayin yanda gari na Madina yake to ga zafin rana ga amma ita wannan gonar ko wannan lambu din tana da ƴaƴan marmari ga inuwa to wannan abu talha din ya zo yana yin sallah sai wannan gonar tasa ko wannan lambun nasa sai ya faɗo a cikin zuciyarsa yana sallamewa ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kyauta da wannan gona ko wannan lambu nasa da ake kiranta da suna bairaha wannan lambu ana kiranta da suna bairaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ba da ita kyauta ya ce na ba da ita fi sabilillahi ba don komai ba sai don Allah a kan shi wannan ayan ta sauka wanda Allah subhanahu wataala yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shi kuma wannan Abu Talha din shi ammi ne baffa ne na Anas din nan da ya ruwaito mana wannan hadisin Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri kuma wannan shine karshen wannan babi na 44 a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiyya zamu je babi na gaba malam Tirmidhi yake cewa babu ma jaa fi firashi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من عدم حشوه ليف رواه الترمذي wannan babi shine babi na 45 a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiyya kuma babin zai mana karatu ne akan shimfiɗa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake kwanciya a kanta ko ko shimfiɗa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ta'ammuli da ita hadisin yana farawa da kamar haka malam tirmidhi ya ce malami na mai suna aliyu bin hujrin shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan hadisin ne daga wurin malaminsa mai suna aliyu bin mushirin aliyu bin mushirin ana kiran shi ana cewa mutumin bakureshe ne sannan kuma ya ta yi kufa hafizi ne ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu tarin yawa kana faqihan sannan ya zamanto kuma masani ne na ilimi na furuwa hukunce hukunce da tsarki na alula makamantan wayannan su ake kira a karatun zaure da furu'a to masani ne kololuwa akan ilimi na furu'a gashi nan muhaddisan ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gara'ib da yawa ya rasu a shekara ta 189 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna Hisham bin Urwa Hisham bin Urwa ya samu wannan karatun ne shi kuma daga wurin mahaifinsa wanda mahaifin nasa dalibi ne gaban na Aisha radiyallahu ta'ala anha a takaice shi ne ya ji wannan karatun daga bakin matar manzon Allah yadda Allah ya kara tabbata a gare ta qalat take cewa إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف تشي سندي شمبئنا لمن زن الله صلى الله عليه وسلم وان من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي قنشيا ko yake yin bacci a kai sallallahu alaihi wasallama ta ce min adamin ne ta ce na je mammiyan fata ne kamar mu a kasar hausa sai a ce buzu ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shimfiɗa shi ko ake shimfiɗa masa sallallahu Alaihi wasallama sai ya kwanta wanda hashuhu lifun abin da ya shiga ciki ƙasan fatan da wancan ɗayan fatan da ke ƙasa kamar a ce kamar katifan kenan abin da ya sa ɗaka fatan ta yi ɗan laushi laushi ko ta yi tudu tudu shine hashuhu lifun ganyen dabino ganyen bishiyan dabino ko ya san bishiyan dabino yadda ganyen ta yake wanda itacen wanda yake da haka haka kaman kaya kaya to su aka jejjera a kasan wannan fata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau ya kwanta shi ne zai zama to kaman katifan shi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan da filan da matashin da filan ko ya ake cewa da matashin da katifan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya akai la ilaha illallah kaga dai kai yanzu abin da kake kwantawa a kai bai kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a taushe ka kalle da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fata ne da dabba da aka yanka aka fede aka jeme ta haka manzan Allah yake kwana a kai kenan mu da muke rayuwa yanzu in ba mu gode wa ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ba to ina tabbatar maka da yawa su ne za su kai mu wuta rashin gode wa ni'ima dama ka riga ka karanta can a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ni'imomi guda biyu za a kama mutane da su da yawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-farag wa siha lafiya da kuma dama da Allah subhanahu wataala sannan kuma ka kamanta ayin da ka haddace tun kana yaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya saukar masa cewa summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im za a tambaye ku akan kowace ni'ima da kuke kuka ɗanɗana ta a wannan zama na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah mun tuba Allah ka yafe mana kuma wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito mana shi hadisi na gaba yana farawa da kaman haka malam Tirmidhi ya ce حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت من أدم هشوه من ليف وسئلت حفصة رضي الله تعالى عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ لكان أوطأ له فثنيناه له فثنيناه له بأربعة فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاعته ليلة وطاعته صلاة صلاتي الليلة رواه الترمذي wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yake cewa malami na mai suna abul khattab wanda shine ziyad ibn yahya al-basri shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna abdullahi bin mahdi shi ma yake cewa ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Ja'far bin Muhammad As-Sadiq Al-Bakir ka gani ko wannan Ja'far bin Muhammad shine ake kiransa suna Ja'far As-Sadiq wanda yake da ne ga Muhammad Al-Bakir shi kuma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa wanda shine Muhammad Al-Bakir din yake cewa su'ilat Aisha radiyallahu ta'ala anha an tambaye na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya shimfiɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a ɗakin ki qalat sai ta ce min adamin ai fatu ne na dabba kaman ka ce a kasar Hausa ai buzu ne aka jeme shi aka gyara shi hashuhu min lifin wanda kasan sa muka sanya ganyen dabino wannan mai tsini tsinin nan haka shi muka shimfida a kansa wanda ya zamanto shine kaman abin taushi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu da Hafsa to akwai ɗayar matarsa da ake kiranta da suna Nana Hafsa radiyallahu ta'ala anha Nana Hafsa radiyallahu ta'ala anha diya ce wurin Sayyidina Umar bin Khattab ita kuma aka tambaye ta ma kana firash rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaya shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fi bai take a cikin ɗakin ki qalat mishan ai irin wani shimfiɗa ne irin na kaman auduga auduga haka muka yi shi na gashi dabbobi ka san akwai gashin dabbobin larabawa za ka ga wani kaman gashin su yana cuccurewa haka ta ce to irin wa'annan gashi gashin su ne muka tara su muka gyara su sai muka sanya su a ciki sai a ɗaura musu kaman mayafi ko zani haka wanda zai zamanto kaman jakan shi kenan haka ta ce ai kana misan shimfiɗa ne a cikinsa wanda akwai irin kaman gashi gashi haka sannan nahu saniyatain wanda muka ninka shi ninki biyu فينام عليه صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika kwantawa akai sallallahu alaihi wasallam falamma kana zata lailatin wata rana da daddare kuntu sai nace law sallainahu law sallaituhu arba'a saniyati da zan ninka wannan shimfidan da ba ninki bi bane to da zan ninka shi ya zama ninki hudu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya ji dadi au ta'ala laushinsa zai tuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce fatannainahu lahu bi arba'a taniyati sai muka ninka wannan abin wanda da ninki bi na yi shi to yanzu sai na ninka shi ya zamanto ninki hudu falamma asba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo da daddaren nan sai ya zo ya kwanta abin shi falamma asbaha yayin da sallan asubahi ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi kala sai ya ce da wannan mata tasa wace yanzu nana hafsa sai ya ce da ita ma farashtumuhu lillaila ma farashtumuhu liyal laila me kuka shimfiɗa mini jiya da daddare ne qalat sai wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna hafsa radiyallahu ta'ala ana sai ta ce huwa firashuka ai shimfiɗanka ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shimfiɗanka ne illa anna sannainahu bi arba'a ko bi arba'i saniyati ai mu mun ninka shi ne ya zamanto ninki hudu maimakon ninki biyu to sai na ƙara dubara na ninka shi yanzu sai ya zamanto ninki hudu kulna sai muka ce huwa auta ulaka yin haka zai fi zama laushi da taushi a wurinka ya rasulullah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita rudduhu li halatihi al-ula kuma yi da shi yadda yake tun farko din nan fa innahu mana'at niyya wa ta'atuhu salatiyal layla ai wannan taushin nasa da yayi to ya ya hana ni tashi da daddare na yi nafi kinan da yawa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito mana wannan hadisin kamar yadda sauran malamai sun rawaito wannan hadisin to kenan kaga abin da zamu iya dauka kenan yana daga cikin da yawa abin da ke sa ‘yan uwa a makara sallan asubahi shine taushi na abin da muke kwana a kai ka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi ne ake sassawa a cikin abin da yake kwantawa a kai aka ninka wannan abin ninki biyu daga baya matan nasa ko iyalin nasa sallallahu alaihi wasallama ta yanke shawaran ta ƙara ninka shi ninki hudu domin dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara samun taushi a kai to ka ku ga wannan ninkawa da ta yi sai ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana cewa wannan ninkawan shine ya sa ma bai iya tashi cikin dare yayi na filfilinsa da ya saba yi ko da yaushe ba rawahu tirmidhi wannan hadisin imamu tirmidhi ne ya rawaito mana wannan hadisi hadisi na gaba yana far wannan kuma wannan shine karshen wannan babi na shimfiɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai babi na gaba wanda malam tirmidhi yake tabwibin sa da kaman haka babu ma ja'a fi tawadhu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan babi zai mana karatu ne kan tawadu kankan da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam tirmidhi yana fara wannan babin da kaman haka malam tirmidhi yace haddathna ahmad bin mane wa sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi wa ghayr wahid qalu haddathna sufyan bin uyayna an az-zuhri an ubaydillah عن ابن عباس عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما عطرت النصارى كما عطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه الترمذي wannan babi shine babi na 46 a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi malam Tirmidhi kuma ya ma babin nan take da suna babi da zai mana bayani kan kankan da kai da daukan duniya ba wata aba ba kankan da kai ga manzon Allah kankan da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake malam Tirmidhi yace malami na mai suna Ahmad ibn Mani shi ne ya karantar da ni wannan karatun da shi da sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi su biyan nan duka malamai na ne na yi karatu a wurinsu dukan su biyan kuma sun karantar da ni su kuma sun faɗa sun ce sun samu wannan karatun ne daga wurin malamin su mai suna sufyan ibn uyayna malam sufyan ibn uyayna shi kuma ya samu wannan hadisin ne daga wurin malamin sa mai suna az-zuhri imam az-zuhri ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna ubaidullah Malam Ubaidullah ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas shi kuma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la taduruni kama abaratin nasara ibn maryam innama ana abdullah la innama ana abdullah fa innama ana abdu faqulu abdullah wa rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taduruni kada ku wuce gona da iri wurin yabona kada ku wuce gona da iri wurin yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wurin yaban annabi isa alaihi salatu wassalam innama ana abdu ni dinnan da kuke gani to ni fa bawa ne na Allah innama ana abdu ni bawa ne na Allah dama maulamu shau ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yana cewa huwa abdu haqqan wal anamu abidu shi in kana neman hakikanin bawa a wurin Allah to Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga Allah subhanahu wataala yana masa take yana cewa wa annahu lamma qama abdul wahi a wani ayan sai ga Allah subhanahu wataala yana cewa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram to kenan a wurin Allah hakikanin bawa to shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa a nan wurin ababin tawadu'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ana abdu ni bawa ne na Allah fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce wannan bawan Allah ne kuma annabi ne na Allah kuma mursali ne na Allah subhanahu wataala me wannan hadisin yake nuna mana cewa za ka yabi manzon Allah sallallahu alaihi sallama da dukkanin abin da za ka iya yabansa matukar ba za ka jingina masa irin abin da kiristawa ko waɗanda nasara ne suka jinginawa abin da aka jinginawa annabi isa alaihi salatu wassalam lokacin da suke kokarin yabansa kenan in dai har ba za ka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama cewa shi Allah ne ba ko ko shi kanin Allah ne ba ko ko shi dan Allah ne ko ko shi abokin Allah ne ba to ka faɗa duk abin da za ka faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ka ketar wannan haddin ba wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa domin ya ja hankalin mutane kada su rika zuwa suna cewa shi Allah ne ko ko shi dan Allah ne ko ko shi ɗayan ukun Allah ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jawa al'ummar zani kada mutane su koma suna faɗan haka to ballantana ka kalla wani malami ka ce kuma yanzu shi ya zama Allah ko wannan malamin ya fi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ne daga jin wannan ka san kuskure ne mutane suke yi wanda kuma a kowane ba'ifa ana iya samun wa'annan mutane wanda suka iya yin wannan kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana ana daga mun lokaci ya fara diskan mu kafin ya riske mu gaba daya za mu dauki hadisi na karshe a cikin karatun mu na yau wanda yana farawa daga man haka imamu tirmidhi yake cewa haddathna ali ibn hujr qala haddathna suwaid ibn abd al-aziz an humaydi an anas bin malik أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال صلى الله عليه وسلم اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك rawahu tirmidhi wannan hadisin yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na mai suna ali ibn hujrin shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna suwaid ibn abdul aziz suwaid ibn abdul aziz shine ake masa lakabi da abu muhammad mutumin damash ne kuma alkali ne a ba'alabaka imam bukhari ya ce a cikin hadisansa akwai abin dubawa ya rasu a shekara ta 194 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya samu wannan karatun ne daga wani malamin sa mai suna Umayd shi kuma malam Umayd ya samu wannan karatun ne daga wani malamin sa mai suna Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna imra'atan anna imra'atan sanin dai wata mata daga cikin matan garin Madina an gani ko ja'at lin nabiy sallallahu alaihi wasallama ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi magana akai kamar yadda ya zo a cikin littafi na sahih al-bukhari cewa wannan matan ta zo tare da ita akwai yaro tare da ita akwai wani yaro karami a cikin hawashi hawashi irin rubutunan da ake kasan littafi na littafi na shifa cewa sunan wannan matan shine zufu ummu zufu sannan kuma ita ce mai gyara wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Khadija gashin kanta to sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innani ilayka haja ni fa akwai maganar da nake so mu yi da kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال صلى الله عليه وسلم سيما زعل صلى الله عليه وسلم سيشي ديتا يجلسي في أي طريق المدينة شيتي كسام ونوري كيف هنيا أكون هنيا لغير مدينة كجران أورا زنزون تتونا لكي ما لم يسكتي منيني hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya ce da ita ta samu wani wuri a gefen hanya na garin Madina manzon Allah malamai suka ce sabida kada ma wani ya ci koken da take so ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin dama ai kowa ya riga ya sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada wani ya keɓance da wata mace matukar ba muharramarsa ba ne to kawo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ya keɓance ya gaya mata duk inda take so a nan gefen hanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya magana da ita أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأن حديثا إمام الترمذي يرويته من شي كما يد سورة معلمي سما سرويته من شي إمام بخاري da مسلم duka su ma sarwaice shi kuma abinda za mu dauka kenan a karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalik malam salisu idris muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wa dukiya albarka shehunanmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri jagoranmu farfesa Ibrahim Muhammad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa jagoranci ya ƙara amfanar da al'umma da shi dan alfanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran ƴan uwa da suke ta kokarin ilmantar da al'umma su ma muna roƙon Allah subhanahu wataala gaba ɗaya mu Allah ya mana tawfiki cikin abin da ake yi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaihi ku da kuke girman kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya amfana zuri'anku ya wa dukiyanku albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh